ake tafiya wancan da ya zama mai iraji kudin haka ake ana fasa sammai kudin fiw fiw fiw fiw a yi tafiyar sai manzan Allah yanzu da kake gani duk malamin geography abin da ya karanta daga kafice wannan saman kafice kilomita dubu ɗari biyar to abin da zaka fara fitarwa akwai inda zaka je oxygen oxygen za ka tara gurin iskar nan gaba sama za ta yi ba za ta yi kasa ba kuma kace ga mutuwa za ta sai da na rasulullahi sai an kare zo ka fice ba wani abu kai ma wannan abin dan kai muka sa wannan kariyan fadar ne duk wani chemical ne na kare fadan Allah idan ka ce can za ka yi sama kana doson wannan gurin akwai wasu abu da Allah ya gindaya fadar kafin ka je tsaro ya fi dubu saba'in Allah wannan abin da zai ga hancin ka ka mutu din tsaro ne na fada shine ake cewa mai tsaro mai tsari kana fice wannan zaka tadda kogi kogin guda bakwai ne kowane da guba in kai gama ka wuce ta kogin mutuwa zaka yi kiwon kogin ma ka ci mutuwa zaka yi sai na rasul aka ce fa za ya fice wane guba ya san ka yi ma guba ka ji tafiyar ai ba wai tafiya kaɗai ba ce akwai abin da aka fice yi daga na aka je ana zuwa kuma a duniya tsakiyar sama maka kowar sama yana kudus to daga nan ne aka ji aka tadda sama aka ce waye yake magana aka ce jibrili ne in a karan kansa ne zai zo fice da kai da wa saboda tsaro yace da da ni da annabi muhammad yace dama an aiko yi yace ai dade da bai aiki aka ce da dama yi muke jira zo ka fice zo ka fice aka bude yana zuwa saman farko sai ga annabi adamu kafin ya zuwa tsaye yake ba zaune ba annabi adamu ya miƙe an ce masa yau za a yi babban bako shugabanku shugaban kowa zai zo kamar da hankali a lokacin wallahi dare ne sai da ya zama rana sai da na rasulullahi ba ce da rana ya zama farau don Allah zai tafi security ne Allah ya ce a haska wanda ya fi ranar haske shi kansa kuma ya fi ranar ya fi rana ya fi wata ya fi tauraron falaki shi ma ranan da hasken manzon Allah yake dosana yake haske to ran nan shi ranan ne dungurungu ma ka tafi to ya za a yi da rana babu wallahi shi yana yawo a rana ma ba shi da inuwa ran da ya murmushi ma sau daya sai da aka yi sati ina ga ma Allah rana ta dishashe ba ta haske ba na cewa rana ba to ranan ma jikinsa aka tsago to aka je ana bude sama na sai ga na ba da matsi a zahiri baba ne to yau ya zama da ya zama da ya tare da mala'ikun da suke gunsa ya gai da ya ce san da zuwa ɗana ne albarka suka gai sai ce to ya kai kaza ka suka gai sai Allah ne gida ka to barka Allah ya saka da alkhairi sai mala'ikun suka ce ya rasulullahi da annabi Allah ya ce kai mana nafila raka'a biyu muna neman lada annabi ya ce sau sai ga annabi sai ga annabi Adamu ya yi ga sahu duk wanda ka gani na'ibi ne ai ka kafin sayyidina rasulullahi kuma tun daga baitul izzatin tun daga kuma ba na labarin gurin kudus a kudus aka fara yin wannan tsarin kafin ya je kudus ma ran annabi dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu gaba ɗayan tara ran Allah ya ce ku tare ya ƙasa kuma ya je cin ya tadda ku taron kala kala ne sai an yi taron ƙar kuma a yi taron can annabi yana zuwa wannan gurin sai ga annaba ya ce wai annaba haka ce wannan duk annabawa ne yan uwanka dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu saboda haka ko za ka tambaye su a cikin ya rasulullah mun taba yarda a bauta wani Allah ya ce ya ubangiji ba sai na tambaya ba eh wasu al marasan la qabla ka min rusulna aj'alna ko liman duni rahmani alihatan yubaduna yace ba zan ma tambaya ba na yadda to daga nan jibril ya ce sau a daidaita ai da haka haka sahun daidai bayan annabi Muhammad da haka da annabi Ibrahim nan annabi Musa ne nan annabi Isa ne kullu azami min rusuli wa minka wa min nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa Maryama kafin ka ce wani abu ulul azami sun cika sa wannan annabi Nuhu annabi Ibrahim an kara masa annabi Nuhu a daman anan dan sa nan dan sa annabi Musa kan dan sa annabi Isa nan dan sa kuma ga annabi Isma'ila annabawa zur ya tsawo su dubu ɗari da hirin da hudu. Jibrilu ya buga ya buga ya ga tsakanin annaban ya ce ni ma nan zai lada. Mika'ilu ni ma yi ga Azra'ilu Isra'ilu suna tsawo. Allahu akbar Allahu akbar da aka fara Jibrilu ne. Mika'ilu yana Allahu akbar lada ne a ran nan mala'ika ne. rasulullah ba mutane bane ina sannan an yi da mutane kuma wannan sabon salo ne da malaika sai annabawa in ka tayi ka ce masa limamin malaiku ka ce limamin annabawa ka ce masa kuma limamin ulul azami eh ka ce limamin kurabiyawa ka ce limamin malaiku limamin ruhanai limamin mursalai limamin ulul azami sayyidul wujudi sallallahu alaihi wasallam su ma sun koma su aka yi nafila raka biyu daga nan aka daure dokin a inda kowa yake daurewa na annabawa daga nan kurin an bar wannan ya je dutsen baitul muqaddas annabi yana taka dutsen sai da ya zama tabo lukwai wani ya dauki sai da na rasulullahi yi mana dutsen sai da yi net kafan su yi har yau bani isra'ila sai sun shafi gudun su ce Allah ba ma albarkacinsa sun san dan yi aka bar su shi ne ya sa yanzu dutsen yana nan kafarsa daga nan kudin sai sama lokacin da sai na umaru aka ci wato kaisara da kisra da yaƙi aka ci baitul muqaddas lokacin aba ubaidu amiru bunu jarra yana komanda sai na umaru aka ce to yanzu abin da muke so mu muna so za mu musulunta mu miƙa wuya amma ka zo fa muna son wannan gayyar ya zama ka zo sayyidina Umar ya shawarci sayyidina Ali ya ce aje aka bar sayyidina Usman ya jire sayyidina Ali aka bar ya jire Madina aka tafi lokacin da sayyidina Umar ya zo Abu Ubaida yana gudu ya tare hi yana gudu aka jar kowa ya rungumi kowa bayan nan sayyidina Umar ya shiga Baitul Muqaddas yana kewayawa yana kewaye dakan kurin a masallacin Baitul Muqaddas sai ga taron juji a cikin masallacin an sa zanin haila an sa zanin jego gaba ɗaya gurin juji ne sai na umar kurin ya ɗiwa kowa magana ya kunce mayafinsa ya dinga iya ba kan kace wani abu sahabbai wu ya gama kwaye gurin sai ga kafan annabi a yan sirri suka ɓoye ya ce anan annabi ya tayi nan ne annabi ya nafila raka biyu ya ce ba a so ne so suke mutane a nan a gane gurin kaji bani Isra'il muna kai eh sun boye wato kara gane kaga in gaba masallaci kaga inda ana tara juji ka rabu gurin anan sirri yake daga nan da ya ce Allahu akbar za a yi sallah aka yi azhar aka yi lasar aka yi magarba da aka zo isha ya ce Allahu akbar aka ranci fata kunan ce subhanallazi yasra bi abdihi layla min masjidil haram ila masjidil aqsa alladhi barakana hawlahu linuriyahu min ayatina bani isra'ila a ran nan dubu sittin ne suka musulunta turan nasa na isra'in dai da annabi ya ta yi shi ya ka karanta mu to daga nan sai na rasulullahi to raja'ana ila hadith al-awwali mun bar wancan yanzu mun koma layin da muke kai na sayyidina rasulullahi ya je sama na biyu ya ta da annabi isa da annabi yahaya da mala'iku ya ce malalla da yan uwa mutanen kirki suka gaisa ya fice musu na fila raka biyu yana zuwa sama na uku sayyidina rasulullahi ya ta da annabi yusuf an bayi da bai kyau ya fice masa na fila raka biyu yana zuwa saman hudu ya ta da annabi idrisa da mala'ikun ya musu nafila raka biyu yana zuwa sama na biyar ya tada annabi haruna da mala'ikun gurin ya musu nafila raka biyu yana zuwa sama ta hida ya tada annabi musa da mala'ikun gurin ya musu nafila raka biyu yana zuwa sama ta bakwai ya tada annabi ibrahim ya jingina bayansa a baitul izzat baitul ma'amuri ya jingina yana koya yaran musulmi karatu kanana kananan jirajirai da suka rasu duk a can ake kai su makaranta sai yaron kai ba yaron ka zai biza zuwa amerika ba can za ka aika in ɗanka ƙarami ya rasu to yana saman bakwai ana shi ya sa ake cewa Allah ya sa su a makarantar annabi Ibrahim sai dai na baka sha'awa wani ya ɗansa ya kai Ingila ya kai Amerika to naka ya rasu za a kai saman bakwai a nan ranar lahira an kaji yaran ka sai dai ka tadda himar da shi Allah Ibrahim shine malamin yaran mu alfarman manzon Allah duk lokacin da ka tana da wannan yaran sai da su kai wa Annabi Ibrahim addu'a daga nan shi ma Annabi ya masa nafila raka bi da malaikun gurin bayan nan kuma ana tafiya ana tafiya an bar wannan gurin a ba inda aka tsaya sai magariya tikewa aka je magariya tikewa ganyen nasa kaman kunnen giwa yake kuma girman itacen saman bakwai da kasan bakwai in yi haka zai musu rumfa ko ba wanda ya isa ya ce gayen da kyan itacen yake ya juya wannan launin ya juya wannan launin ya juya wannan launin kurin kallon sama ya ishe ka a tsakiyar itacen an yi wa jibrilu gurin zama yadda ka san shekarar tsuntsu kamar gidan tsuntsu shine shugaban mala'iku shi jibril sauran mala'iku duk suna kusa to shi magariya din na tikewa da hausa suke faɗa idan ka je nan duk wani wanda yake kusa da Allah nan ne last gate daga nan ba gaba shine last gate daga nan dole kowaye kai nan ne bakin ka walau mala'ika walau jibrilu mika'ilu israfilu azra'ilu daga nan babu sai annabi ya ce da jibrilu to zo mu fice gaban mu je fadan Allah ya ce a wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum Rasulullah ai mu nan ne gedin mu lafi ged ne ai nan ba ma ficewa nan ne aka tsayar mana annabi ya ce to ni na tafi yace ba za ka raka ni ba yace wallahi na dora kafa ta haka zan kone wannan hasken zatin da yake gabana wallahi ina kallo zan kone wanda zai tare hasken ya masa normal ya masa daidai sai kai annabi bayan ya bar sai da ya fice shi jabi dubu saba'in jibrilu ma an bar shi da ba ana raka yana tafiya ba to ina masu rakiyar ai kuma sai na rasulullahi a nan zaka gane yayi wai da ake cewa yayi gaban to ai yayi da da gaske ne ai masu rakiyan anan su yi gaba to can ya bi karfin su sai annabi muhammadu shi yasa muke ce muku a can mayi ne a nan mayi ne a nan mahi ne a can mahi ne shi ya zan Allah Allah da hi Allah hi ne nasa sai da na rasulullah kuma hi ne na Allah shi ne kuma yake dab da Allah ka daina gani yana duniya to a fadar Allah yake duk wanda zai baro fadan yabo nan ma annabin ne zai bashi labari eh ba wanda ya san haƙiƙanin kusancin Allah irin sayyidina rasulullah daga nan ya fice hijaban nan ya fice hijabi ya fice sai da ya je gunda ba sama kaji kai kuma ba ƙasa gurin ba kudu ba arewa ba gabar ba yamma ba ina kuma guri ne eh to sunansa mastawa eh ya je gunda kurin shine mastawa a nan ne kuma ya tadda shimfudodi na halara wanda sunan shimfiɗan ana kiransa da farshi. Farshi shi ne ake cewa, ba ku gane girman Allah ba, Allah sarkin sarakuna ne, wandara gagara, hangara, shakira shajira jijitar, kana jin magana da yake faɗa wandara, gagara, kangara, shakira, kazan shakira, shakirar yanayi kai ta gode masa shi Allah shajira an karo gai ijira ba masa tilas shakira shajira jijitar makau mai kursi mai farshi ma shashen da ba a gallaba to ma sha Allahu kana yake nufi wa man lam yasha lam shine ma shashen da ba a gallaba da karan da ba a kwarzaba garnaƙaƙin da ba a addaba gangaren a halitta gangaren a gwaninta an ce gangaren ka yi ƙasa-ƙasa da kanka shi Allah yake wannan kirari gangaren a gwaninta abin da ya yi daidai ne in ka ga ba daidai ba kai ne ba ka gane ba sai ya kai uwar mutum ya kai uban mutum kuma a bari ba ko sisi kuma wannan shi ne daidai mahaukaci marar lissafi a bahi miliyoyi kai mai hankalin baka da sisi alama ya ake bahi labari gangaren a gwaninta tangaren a halitta idan Allah ya yi bayan ya yi dai kuma abin ya ɓace to gyaran ba zai kai nasa ba yanzu kahi ya karye ko an gyara ta ya kai na alhali ne tangaren a halitta ɗaya kwal amma mai duk kuma duka mai sammai mai kasai mai lafiyan da ba shi da tabbai mai ba da ci da sha ba kwabbai kai dan kaɗan ya yi maka dubbai agar fatiya mai wuyar kwatance mai daɗin faɗa a zance mai tsaro mai tsari sanda kuma ce mai kursi mai farshi to wannan alfarshin sai da na rasulullah wani shimfiɗa ne yana zuwa shimfiɗan ya fara girgiza annabi sai yake tunanin to wannan shimfiɗan na Allah ne bari in cire takalmi na annabi yana kwabe takalmi sai zatin Allah ya ce ya rasulullahi me kake yace ya ubangiji takalmi na zan cire yace taka shi shi ma albarkacin ka yake wane shi sai shi zaka cire takalmi taka shi amma ne Musa da za a gana da ya dutsen duru sina Allah yake faɗa lana da ka yi ladabi cire takalmanka innaka bilwadil muqaddas duwa kana guri tsarkakeke sai da ya cire amma sai na rasulullahi ƙaryen gurin ya yaka ce a takalmin naka ma ya fi tsarki ta kashi shine mawaka suna takalmin ka ya fi kowa ai ba magana musu ya kan wannan mutane ne ba su da ilimi su je su duba su yudi littafi guda ya kan takalmin annabi Ismail ibn Yusuf an-Nabahani kadi musanna wa kamidul bid'a littafi guda littafi 40 haka ya kan takalmin annabi kai da kana cewa kana wanda ya ce yana musu ai ba ilimi yi mana ai ba ilimi inda ilimi ai dole wani abin ka gani ba sai an gaya ma ba ko kwatancen da za a kawo maka shi ka ga haka ne ba ka ga idan an ce nan gidan babban soja ne baya gidan soja suna gadi raba gidan baka mutu ba gidan ya fi mutum gidan dai ya fi mutum ko bai fi ba sai bakin da motan ka gurin ka isa ba nan gidan ba ne gidan ma ya fi ka ka auna da wancan ƙasa ne kuma ya fi mutum daraja mu koma da wanda muke maganan takalmi su juya su ga wannan magana haka yake ko ka gani kagan wani shugaban kasa yanzu idan zai fita in kan ce takalmin na kowa da kowa daidai odilan din shugaban kasa zai rike nemi takalmin sai ka rasa ranka inda abin odilan ka ce baka takalmin nan gani farko ranka za a kai lahira takalmin ya fi ranka na kuma kafiri takalmin kafiri ma ya fi ran mutum ina takalmin sayyidina rasulullah wanda idan an daga takalmin an yaka an ce Allah dan takalmin nan kai mana ruwa yau duniya sai ya nutse da ruwa takalmin in an daga shi an ce dan takalmin nan inda annabi yake taka yana mumbarin da yake sallah idan an zo akwai abdullahi bin umar ya sa hannunsa ya dauka yake shafa ya ce Allah ka ba mu albarkacin gurin wani gun ya taka ya haka fuskansa sai da ya fi rana haske. Bargonsa wanda aka lullube su da bargon baka ga an ce jahannama kar ya ci su. A dalilin bargon annabi ya taba jikinsu ba su ba jahannama. Allah ya yarda bargon aiki ma sai ka lissafa ya duk tafiyar su da takalma. Haka ne ko? to duk abin da ya shafi sayyidina rasulullahi komai rahin darajan abin idan ya shafi annabi ya yi daraja kuma duk darajan abu in ya zama ba annabi ya shafa ba bai daraja duk abin da kaga ya daraja sai mu nuna shi mutum sai in kira wahi wanda yana masa sai ce zo dan iyayenka na ce a ina ka samo ka ta ina kai daraja ta ina waye koya ma sallah waye koya ma qur'ani a nan kalan musulmi to alfarman annabi dai sai an dora masa ma dan uban kai din ma dalilin sa kan aka san kai ba dai ba da kai da jaki ɗaya ne da kai da jakin da yake taka ɗaya ne dalilin annabi ne yasa aka ce kuntum kaira ummatu kurjan kai ma mai maganan alfarman sa ka zama wani sai mu tambaye ka mace zo zo me arzikin ka ka ce ilimi ya ce gidan wa ka samu ilimi wa ya kawo ma ilimi sai ka mana karan kira'a wa ya kawo ma qur'ani gidan ku aka soke qur'ani ka ce ya to sai me wa aka ba qur'ani anan muhammadu sannan ya zo gurin ka to albarkacin qur'ani ka zama mutum in ka ce ilimi ne hadisin annabi ne a dalilin zancen sa ka zama mutum haka yake ko sannan dungurunguma a ce a'a duk ma ka bari kuma ka ce kai duniya ka zo to dan shi aka yi duniya gidansa ne kai dan haya ne ko ka biya ka bi in ba za ka bi ba a je san a tukume ka haka ya ka biya ya mai gidan sayyidina rasulullahi ka gani ba zai yi ba qur'anin haka ya faɗa man kana yuridul ajilata ajanna lahu fiha ma nasha liman nuridu man kana yuridul akhirata wa fa ila sa'i wa huwa mu'minun to duniya da lahira Allah bai bayyana su sai alhurman sayyidina rasulullah aka ce annabi kaza duk abin da muke faɗa kan annabi wallahi mun rage ko me aka yi ba annabi an rage sai dai ka tara hida Allah amma duk abin da zaka faɗa kan sayyidina rasulullah to ka ja baya ka rage sayyidina rasulullah ya tashi shimfidan Allah a nan ne mala'iku suka ce to ma ji da yadda zai gaida Allah in ya ce assalamu alaikum ma gai son kansa zai komo ko Allah ya masa ilhama da ya duba ya ce atahiyatu lillah yake kyawawan gaisuwa na ladabi da biyayya Allah sun tabbata gare ka azzakiyatu lillah tsarkakan gaisuwa na ladabi da biyayya sun tabbata ga sarki Allah a ɗaya ba ta salawatu lillah kyawawan salloli na ladabi da biyayya sun tabbata ga sarki Allah annabi yana wannan to ba annabi ba mala'ika ba kuma bari a ji sarki zai mai da martani ya gaida Allah ya yi hiru da wutiri inna la ta'ala wutiru yuhibbul wutira sai Allah ya ce assalamu alayka ayyuhan nabiyyu Allah kunyan annabi yake baya kama sunan annabi baya kama ba inda qur'ani Allah ya ce ya Muhammadu babu shi Allah kewaye sunan yake saboda darajar annabi sunan ma baya kama ko ya ce ya rasulullah ko ya nabiyillah ko ya ce ya aiwal mudassir ko ya aiwal muzammilu haka ne kuma duk annabawa Allah ya kama sunansu amma annabi ya Dawuda ya Adamu ya Nuhu ya Musa amma saboda darajar martani na manzon Allah ba inda Allah ya ce ya Muhammadu babu shi sai da ya ce assalamu alayka ayyuhan nabiyyu ya ce wa rahmatullahi wa barakatu bari ku ji sirrin assalamu alayka amincin Allah ya tabbata gare ka ayyuhan nabiyu ya ce wa rahmatullahi da rahamar Allah ka san me cewa da rahamar Allah Allah ne saboda yan zamani in ya ce da rahama ta ta ce bai sha Allah ya ce wa rahmatullahi da rahamar Allah kuma Allah ne yake magana albarka na da rahama na na baka manzon Allah ka gane ko to me kuke cewa certificate original Allah ya ba ta yi na Rasulullahi ko mai bayarwa ya ce ni rama ta wa barakatuhu annabi kuma saboda tausayin mu da yake in yayi hiru daga hika da ya ce assalamu alaina wa ala ibadillahi salina Allah da ni din kuma ni ma na sa mutane duk bawon Allah kare yana sallallahu alaihi wasallam shine jibrilu anan yace ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah labbaika daga nan aka yi wannan bayan an gama komai tsakanin Allah da sai na Rasulullahi abin da suka zantar ba wanda ya sani sai Allah ya ce to wa auhe ila abdihi ma'auni Allah ya ce na yi bawa na wahayi wahayi mun tattauna da ni da sai na Rasulullahi Allah ya ce mun tattauna kurin tattaunawa ba kai saka ce ya yake ba ya fi karfin to wa za a gaya wa za a gaya jibrilu ma ya fi karfin sa to wannan sai hi kurin sai sai na Rasulullahi wannan qur'ani da ake bayyana mana shari'a ne duk abin da ya zama shari'a annabi ya bayyana akwai ilimin da Allah annabi kadai ya baiwa in yace yau ya baka ta bayu a mafarki zai ba wannan ya ba wannan ya ba wannan kyautansa ne kuma akwai ilimi tsakaninsa daga hi sai Allah sannan kuma bayan qur'ani da jibrilu yake kawo wani yayin jibrilu sai Allah ya koyi da abin da ba qur'ani ba yace ina da dan sirri na da annabi kaje ka ce masa kaza kaza yace rasulullahi Allah ya ce ma kaza kaza sai kuma wani yayin an tayi mika'ilu za turo wani yayin isra'ilu za turo kuma sau da yawa fadar annabi kana zaune haka ana zaune can an yi mala'ikun gaba daya wato me ake cewa duty duty dukiya ke wai ba hakurin mala'ika zai zo sai ya nemi izini a can an baka takarda zan jin gaida an sai da rasulullahi idan babban mala'ika ne sai Allah yake an baka izini sai hada ka da mala'ika dubu saba'in o dudodin ka in kun zo gurin kai ma kuma ka zama almajiri baka da lokacin tashi baka da kuma lokacin zama sai dai annabin ya ma haka shikenan ya sallame ka kuma dalilin sa in jibril ya zo baya iya zama ka sai ce ya rasulullahi saboda kama kafa da annabi ba jibril sai abin da ran annabi zai fari ya ce ya sai ya zo ya ce ya rasulullahi ina gaida aisha manyan mutane ba matan shugaban kasa suke kama ba ka ganewa Abdullahi yana gaida ayya, ayya Jibril yana gaishe ya ce wa alaihi salam ni ma na gaishe shi. Sai an kama kafa da ayya Jibril yana gaishe ki kama kafa ne Allah. Sannan sai annabi ya ce ayya Jibril ya ce ya gaishe ki ni ma na gaishe ki. Haka za a zo. Haka fadar take. Sai na Rasulullahi ya je. a nan suka yi abin da suka yi da Allah ya dawo to labarin yana da ya bari mu komo cikin wannan madan tafi wai ina nuna muku ne abin ɗaya bayan ɗaya ke zuwa to yi ne kake cewa wa saboda adama li kulli mawjudi salatan tu sabidu fi qalbi al imani wa tu'afidni al qur'ani wa tufahimuni minhu al ayati dalilin wannan salati Allah ka fahimtar da ni ayoyin alqur'ani fassara daban fahimta daban idan Allah ya fahimtar da kai sai ya ga hakikanin zancen Allah bai baka wahala idan Allah bai gane da kai ba sai ya ga ka san fassarar amma baka san ma'anar ba saboda zance ne na Allah la ya ji libadil min bayni yadayhi waɗannan kalmomi ba abin da ya fi tafsiri hadari akwai tafsiri a cikinsa akwai tafsiri akwai tawili haga ne ko tafsiri tafsili tawili sannan kuma akwai mafahumi mafahumin sharɗi akwai mafahumin kidabi eh akwai mafahumi an mantik mai magana akwai mafahumin da baya magana da qur'ani akwai kuma abin da ma Allah ya boye kayan sa ma ya alamu tawilahu illallah war rasiquna bil ilmi yaquluna amanna bi to wa tufahimuni minhu al ayati wa tabtahu li biha nurul jannati dalilin wannan salatin Allah ka bude min hasken aljanna kan kana duniya sai kaga ka shiga inda wannan kake yi wa nuran na'im Allah ka bude min hasken ni'imarka mu lokacin da nake guru wannan salatin nake a lokacin nan ina gaya ma samu yanda ka san zuban ruwan sama wato a lokacin yanga muke kuɗi shi kansa kuɗin yana neman mu Allah muna kinsa a lokacin saboda wannan salatin da nake dannawa in mutum mai roƙon Allah ya zo don tayi nake na buya ma kuke da Allah kar su dame ni sai su ya me zan yi da shi ina da su kuma kurin zuwa suke fa kamar zuban ruwan sama a lokacin haka ake gudanar kuma bukatar ba ta tasowa kudin ma Allah ya zo sai ba malami yau a lokacin kullun juma ina ga wannan salati sai na yi ni na ga duk juma abin da nake yin sa ina ga ko juma kafa dubu nake yi duk juma na je sallah da ina yin dubu ran da ba juma ban na yin ɗari ɗari ɗari ɗari ɗari haka yake tafiya to wannan shine وتبتغي بها نور الجنات ونور النعيم سبي بها نان بفا ونور النظر الى وجهه الكريم الله دليل صلاتن نان كير دنا ga hasken zatinka mai karanci wujuhun yawma idhin narira ila rabbiha nazira وعلى آله صلاة يتبغى آل النبي آل جعفر آل علي آل أكل آل أباس wa sahabi da sahabbansa wa sallama da aminci to ga salati kun ji kuma za mu ga falalan da yake cikin sa
wala iyalin shine iyan iya salati eh wannan shine iya salati wannan eh shine iya salati eh sauran da falalan shi eh a akwai an gama falalan wannan salatin a cikin to za mu kama da falalan salatin ga inda za mu kama falalan salatin yau ga shi ne eh daga nan ne ina biyu ina kuma sa lamba inda falalan za ci gaba da tafiya yawwa waye ga salatin nan Allahumma inni as'aluka ila akhiriha faqad haqiqa ra'aytu risalatin mun ga wata wasiqa mustaqilatin yar karama fi fawaidi daga fa'idodin wannan salati amma ana ambatan safiya sahibuha shi mai salatin ya ce da sunan salatin nan kurin ismul lal azam ismul azim sunan sa an ce salati ismul azim wannan aka sani lama kib ala ismul muwallifiha amma ba zai akan cewa ga wanda ya salatin ba wala allahu amma dai a tsamanin mu muwallifa salatin nafsa wanda ya wannan salati muna ga shehu ta iyu dini ne qala rahimahullah Allah ya ji kamala ya ga ya mana yace hadhihi risalatul azimatu wannan wasiƙa ce mai girma ya zukuru fi haka wasu ismin azam wanda da shi zai ambaci keɓe-keɓen sunan Allah mai daraja wa manafi'u da amfanoninsa wa tasrifatu da yadda ake tasarrufi da salati an sai baki da gaibi wanda yake da salati shine ma'abocin kudirin gaiba wa tariqu rijalil gaibi wannan salati ne na tafarkin sanin rijalil gaiba wasu waliyai ne qaddasa Allahu sirruhum Allah ya tsarkake sirrinsu al'azizu mabuwayi wafihi daga cikin wannan salati fa asrarul ajiba akwai surrori masu ban mamaki min a'zamul asrari kuma suna daga manyan surrori famina a gari wannan salati idza qara'tu kulli yawmin miyata marrati in dai kana wannan salati kullun kafa ɗari kullun kafa ɗari fa innaka tasiru min al-awliya yanzu zaka zama waliyin Allah in kana so ka zama waliyin Allah kullun ɗari kullun ɗari har Allah ya nuna ma'anar da zaka zama waliyinsa wai za ka rato kullu yawmin alfu marrat in zaka dage dubu ne zaka yi salatin nan dubu fa innahu tunfiqu min al-ghaibi ba wanda zai san ta inda Allah zai ciyar da kai kudan sai dai a ganka da kuɗi